باب بيع المرابحة babin cinikin murabaha حدثني يحيى عن مالك قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في البلد يشتريه الرجل ببلد ثم يق- ثم يقدم آه، ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة
a ubaidullah ya ce haya mun hadisi ya karbo daga imam malik imam malik ya ce al'amrul mujtaba wa alaihi indana lamarin da yake an gamu a kansa a wajenmu fil bazzi game da tufafi yashtarihi rajulu bi baladin wanda mutum ya siye shi a wani gari ya je siyo shi a wani gari an bayyanta ko
ثم يقدم به بلدا آخر sannan ya tafi da shi wani garin can dan ya je ya siyar da shi فيبيعه مرابحة yana so ya je ya sayar da shi cinikin murabaha إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة to ya gane ba zai lissafa kudin dillalai ba a ciki an fahimta ko ba zai sa kudin dillalai a cikin uwar kudin ba ɗaya kenan ولا أجر الطيب ko wa'anda suka yasa suka ninninke masa kayan ai zai basu wani abu ko to ba zai sa wannan kudin a ciki ba
ولا الشد ko kuma wa'anda suka daddaure masa kayan ولا النف- shi ma ba zai sa kudin a ciki ba
ولا النفقة ko kuma kudin da ya je ya ci a hanya kafin ya je an gane ko shi ma ba zai sa kudin ba a ba fa an ce zai asara wani wala ba ya ce ba ba ya dan matsa nan zai ya- ba zai asara ba idan da haka ولا كراء بيت haka kuma in ya je ya yi haye gida ko otal ya sauka kafin su gama ciniki ya dawo to wannan kudin shi ba ba zai sa shi ba a cikin uwar kudin ai haka kace ba zai sa a cikin uwar kudin ba ko yawwa ta yi zai san yacce zai fita a riba sa ko an gane ku na
فأما كراء البذل في حملانه to amma bayan an gama cinikin tsaf ba za a ka kayan ba to wannan kayan a ɗauko su a kawo wannan kuɗin shi kuma za a shigar da su cikin asalin kuɗin dukiya an gane ko? an gane?
Ma'ana aka ɗauko su daga ina ke daga yadda ya siya amma a ɗauko daga china kamar ya ɗauko su daga can mala ya Yawwa. lokacin da ya tafi yanzu da kuɗin ya tafi yana kan hanya bai je ba wannan duk ciye-ciyen da zai sai je ya sa mutane a cikin kuɗin sutura an gane? shi za ka ce to wannan abin da ya ci da wayanda duk ya sa ma a cikin sha'anin cinikin gashi a ɗaɓɓuɓɓulla masa kaza ya sauka a otal da ya je ya samu otal na irin nasu ya zuba ya zauna a ciki yana duk sai ya dawo kuɗin uwar kuɗin kayan ya zuba kuɗi a ciki ai ba zai yi wannan abubuwa amma an gama ciniki yanzu komai an biya ɗauko kayan za a yi wannan ɗauko kayan kuma to su kuma daidai suke sai a sa su a cikin uwar kuɗi an fahimta ko yau ma'ana dai dawowa kam ita take kudin suna cikin uwa kudin ra'asul mali amma tafiya kuma sai ga yace zai fita amma yi maka ya matsa mutane an gane ko ai sai sun fita dole kasan ai sai sun fita shi za ba amma kira'ul bazzi fi humlanihi amma a bada kuɗi a sanya kuɗi a cikin abin da aka ɗauko kayan ba inna wuyi husabu fi asali thamani ana lissafa shi a cikin asalin dukiya نعم ولا يحسب فيه ربحا amma shi ma din ba a sa shi a cikin riba a Illa- sanya shi a cikin me wa dukiya wayancan kuma ka san ne cika s- samu samu a cikin riba ka fita a cikin su
إلا أن يعلم البائع من يساوم من يساومه بذلك كله sai dai yana yin ciniki ne gaskiya da gaskiya an fahimta ko shi mai siyarwa yana yi wa yana sanar da waɗanda suka zo suka taya kayansa cewa asalin kuɗin abin gashi amma an yi kaza an yi kaza an yi kaza shi sa ka gana sa kuɗin yanzu haka za ka siya haka an gane ko wani ya sani sun yi wannan cinikin a haka kalas su kenan ciniki ya yi
نعم فإن ربحه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به rabbahuhu a fa in rabbahu ala zalika kullihi ba'da ba'da al-ilmi bihi idan ya dora masa riba bayan ya gaya masa asalin kuɗi da kuma wahalhalun da aka sa shi yasa kuɗi suka kai haka suka yi wannan cinikin ya yadda to babu laifi akan wannan irin wannan cinikin an gane ko
qala malikun to wannan kenan imam malik yace fa amma al-qisaratu amma bugu
wal khiyam buga kaya an fahimta ko Mhm. wal qiyad da kuma dinki wasibagu da rini fa ma ashbaha dhalika da abin da ya kama da waɗannan baki daya fa huwa bi manzilati al-bazz to wannan fa kamar kudin kayan ne ka je ka siyo shadda an gane ka zo ka rinata ka buga ta an gane to wannan da kudin bugun da kudin kayan abu ɗaya ne yanzu za ku kuma sa riba kaci ai ka san kudin me tufafin da ka siyo ko ka ka san kuma me ka kashe a cikin me bugun to wannan uwa kuɗi kenan duk ake magana sai kuma ka sa riba kafi
yuhsabu fihi haka kuma masalan ka ɗauka siyo ka siyo shadda ai ka san kuɗin shadda sai ka zo ka ɗinka ta kuma aka goge aka sa a leda za ta yi ku- daidai kuɗin ta ne da kuɗin wacce aka siyo ta ba kisa yanzu kuɗin ɗinkin daban kuwa- ku- kuɗin uwar yadin daban to za ka yi musu kuɗi ɗaya ne kawai sai kuma ka sami abin da ya suke za ka fita a kai
na'am shi yasa yace fa huwa min manzilati bas in ka je ka sai ɗaya daga cikin wayannan abubuwan to a yace ka siye su kamar ka sai asalin me tufafi ne kawai ba ma sai an ga ana ware maka tsakanin wai kuɗin bugu daban ba kuɗin shaddad daban kawai a gaya maka kuɗi
na'am kama yuhsabu fil bazz yuhsabu yuhsabu fihi ar-ribu kama yuhsabu fil bazz kaga ne za a lissafa riba za a lissafa wa mutum riba kamar yace aka lissafa masa kuɗin a shaddar ko kuɗin kayan da ya siya
fa in ba al-bazza idan mai kaya sai ya sayar da kayan nasa ya sayar da tufafin ɗaya daga cikin wayannan ya siyo sai ya siya wa lam yubayyin shay'an mimma sammaytu bai bayyana cewa ya sa kuɗin bugu a ciki ba ko kuɗin ɗinki a ciki ko kuɗin rini a ciki ya siyar sai bayan ya siyar ya bai sai ta bayyana yayi lissafi ashe ba daidai ba an gane ko yawo shi ya siyan masa ne a matsayin sutura ta yadin ba bai sa kuɗin bugu ko ɗinki ko rini a ciki ba
innahu la yuhsabu lahu fihi ribhun to menene mutum fa in fata al-bazz fa inna al-qira'a yuhsabu
waje فلا يحسب عليه ربحا فإن لم يفوت البذ فال- فالبيع مفسوق bainahuma sai ce to yanzu abin da za a yi a nan abin da za a yi a nan walam yubayyin shay'an mimma sammaitu bai bayyana masa ɗaya daga cikin abubuwan nan ba to innahu la yusabu lahu fihi ribuhun yanzu ba magana ake ma ta riba ba an gane ko ba magana ake ta riba ba amma ya koma wajen malam ban sa kudin dinki ba fa iya kudin shaddan ma da na siyo ta a kasuwa to haka na siyan ma da haka yanzu in dinki ne ban sa kudin dinkin ba in bugu ne ban sa kudin bugu ba yanzu ai ba ma ma yana magana da riba sa ta fito bane ba ko yana magana ko kudin sa su fito ne ai to sai ya zamanto shi da yazo ya siya a wajenka shi ma har ya siyar an gane ai ya siyar kuma sai ka da daga baya ya za a yi to yanzu dole ya ba da wannan kudin eh zai ba da kudin ɗinki ko kudin rini ko kudin bugu amma kada a sa masa riba an gane ko yawa kudi dai su fito yanzu dole amma ka a sa masa riba inda ba shi ya kuskure ya cuta ba ho kai ne kai an gane
فإن لم يفوت البذ to sai da ya zo sai ya gaya masa cewa to kai ai cinikin nan da muka yi gashi ban sa ɗaya daga cikin an ka sai da shaddan nan a buge wuri na sa aka buga na ga ban sa maka kuɗin a ciki ba ballanta na mami riba ta yana zuwa ya ga kayan ga su a wajen wanda ya sayarwa to ciniki sunansa daman batacci zai su kenan ga kudin kaban kayana
illa an yatarabaya ala shay'in sai dai in ya ce to shi kenan nawa ne kudin bugun naka ko nawa ne kudin ranan naka ko nawa ne kudin an bayyanta ko nawa ne ce kaza ne to za ka samu riba ne akai ko kuma ka za ka iya wannan ya ce a sai ka samu riba mana ai dole ban ci komai ba ai to riba kaza suka yi ciniki dai suka yadda to sai a zartar da ciniki a ga irin karatun mu na usulul fiqi ko wannan li abdin ne ko ga gani kana li haqqil abdi yana ɗaya daga cikin inda ake mai zartar da ciniki sabanin aure ko sabanin sabanin aure yanzu matsalan mace ce ta je wacce ce ta daura aure ga wai ubanta waliyinta bazawara ce kuma wacce take ba miji bara ba sai ta je ta daura aure wani daga cikin waliyai suka daura mata aure nata bayan an daura mata aure sai aka ce to duban shari'a wanda zai iya zartar da wannan auren mutum ɗaya ne in dai uba ya ce shi kenan ba komai an masa laifi amma ya yadda auren yana nan shi kenan in ya ce bayanan kuma za a tashi aure ne amin yi wannan ko a usul fiki kaga nan ba ne za a tsa shi ne abin da yake ba na
qala malikun ka gani mimma ya juzu bai na kuma ya zama to sun tara daya sun yadda sun da abin da zai zartar da wannan cinikin in sun yadda shi kenan
qala malikun kaga da wannan da wancan kaga ai duk bawa yana da dama zartarwa ko to kuma yanzu aka yi aure kuma misali a cikin idda ba ai kaga ko bawa ya yadda ko bai yadda ba daman duban shari'a ba wannan ba za a hmm, ba za a zartar da shi akwai wani misalin ah, mutum sai sai ya yi shanta da bi da musu duk abin da aka yi masa yanzu sai ba ta da ya shafi wannan kudin ba sai dai kuma da nace sai sai sai nace za ni kasar nace dubu goma a ce dubu goma ɗari biyu misali to sai haka zai kuma sai dubu goma ya yi nisa mai ne ga shi abin da ya faru a shi abin da ya kashe wa kudin bayan dubu goma da dubu biyar Hmm, ni kuma da ciwon dubu da sa wannan kayan na'am har ma sai dubu da ni ni ma na faɗi har da ina kai suna shi da yawan abubuwan da ya kaja maka wanda ba wanda kai faduwa kai na har da shirin dubu da ba shi na abubuwan da ya maka yi ni ma ni ma na faɗi nawa ka siya a wajen sa asali dubu goma na'am sai ka siyar nawa kai dubu goma da dubu misali ko da dubu biyar na'am to shi kuma wancan bayan dubu goma da ya siya ya kafa da dubu biyar na'am to ya abin da ta ce gani ma'ana za a ɗauke min dubu dubu biyar ɗin ya- ya za a yi gani tun da ka an ce na gane me kake ne kaga an yi kwari sai ya cika masa kudin sa shi ma sai ya bi wancan Eh, ya cika masa kudin sa ai shi ala ayyi halin suna ganin cewa dai shi yanzu kudin sa yake so su fito an gane ko yawwa kudin sa suke so su fito ana samun haka kuma a kasuwa da yawa mutum ya zo ya lissafi ba daidai ba in ya haɗu da na Allah ya je ya bi shi ya cika masa in bai haɗu da shi ba kuma ya ce ya kasiyar mun gama ciniki
kasuwanci da mun ko a ci riba ko a faɗi haka dai ce ko kuma kaga ita tsarin shari'a akwai tsarin shari'a yanzu nan kusan nan fiqhun duk da ya ka akan wannan cin irin wayannan cinikan ta yi ma za a yi magana na'am
qala malikun wa malik yace في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق wa sarfu yawma ishtarahu asharatu darahima bi dinarin mutun ne ya sai kaya amma da ya tashi zai sai kayan sai ya siya da dinari aw bil warqi haka yake ko ko kuma ya siya da me azurfa ko dai ya siya da dinare ne ko ya siya da azurfa wasarfu yawma ishtarahu asharatu darahima binirari lokacin da ya sai kayan ya je ya siyo wayannan kayan to yace ake canji tsakanin dinare da azurfa dinare daya daidai yake da dirhami goma darajar su a haka take an fahimta ko dirhami goma a matsayin haka canji yake to sai je siyo kaya masalan da dinari daya an gane fa mu bihi baladan ya tafi wani garin da shi fa yabi'uhu murabahatan domin ya je ya sai da wannan kayan ya samu riba aw yabi'uhu Ai, sushtarahu.
murabahatan ko kuma ma ba ma ya dauke shi ya tafi da shi wani gari bane ba anan inda ya siya yake so ya me siyar ya samu riba
ala sarki dhalika al-yawm alladhi ba'ahu fihi bisa ga yanayin cini canjin canjin bai canja ba tsakanin dinare da dirhamin nan dirhami goma shi yake dinare daya amma shi da ya tashi zai siya da dinare ya siya an fahimta ko Mhm.
aw bita'ahu bi dinar فإنه- ba'ahu bi dinar na'am فإنه إن كان بتاعه بدراهم وباعه بدنانير to ɗaya daga bi- bi- bi za a yi canji dai ɗaya ne dinare ɗaya daidai yake da dirhami an fahimta ko to amma shi da ya tashi ya siyo kayan ne da darahimai ya ba da dirhami goma ya siyo kayan amma yadda ya zo kuma sai yake so ya siyar da me dinare ɗaya an gane
أو يبتاعه بدنانير وباعه بدراهم ko kuma ya ba da danani na ne masala ya ba da dinare ɗaya ne an fahimta ko amma yanzu yana so ya siyar a- da dinare goma an fahimta ko tunda shine mukabilinsa a canjin ya- wakacin
وكان المتاع لم يفت to aka yi wannan cinikin a haka aka yi cinikin da dinari ya siya amma da ya tashi sai ya siyar da dirhami ko kuma da dirhami ya siya da ya tashi sai ya siyar da dinari ko da yake canjin dinari ɗaya a matsayin dirhami goma yake to in an riga an yi cinikin ya siyarwa da wanda zai siya shi ma kuma ta, ta- wanda ya siya ɗin har ya siyar ko kuma dai kayan sun salwanta mu je فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه wa in sha'a وإن شاء تركه wanda ya siya shi wancan ya siyo da dinari an fahimta ko da ya zo zai siyar wanda zai siya din sai ya siya da darahimai goma sai gane cewa asali shi wannan ya siye su ne da dinari shi kuma yanzu ya zo ya siya da dirhamai to in ya so shi wanda ya siya ya mayar da wayannan kayan nan da ya siya in ya so kuma ya ci gaba da rike su yanzu mun fahimci me ake so a kawo a wajen mu je sai nan gaba فإن فات المبتاع idan kuma kayan sun bata fafa waki daya masalan shi yayi amfani da su ko ya sai da su
كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع me
ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع mhm a fa in ka fa in fatil mubta to kana lil mushtari bi thamani alladhi bta'ahu bihi al bai'u shikenan shi wanda ya sai kayan to kudin da ya siya kudin da ya siya to suna kan lalle kai suna kansa dole sai ya je ya kaiwa wanda ya sai kayan a wajensa na abin da yake so ya gaya maka tayo ai ala ayi halin tayo dinarin ya zama yafi mai daraja ko an gane ko In ga- ga- ga- ga- ga- kamar dala da jinai Allah ya halin ka san me dala ta fi daraja an gane to yanzu sai aka yi ciniki kai ka sai abinka da dala shi kuma ka sayan masa da jinai
wasan kura ma take ciwo
kai ala ayi halin kai da ka siya yanzu kana cikin me kana cikin garari in baka yi matsaka sai da wannan kayan ba ko ka rutu ne masalan yau dala in ka ba da dala 100 zaka karbi eh, jinai 60 masalan a haka aka yi cinikin a kasuwa a haka yake amma da ka karbi kayan ta yi yanzu ta koma 50 ko ta koma 45 kai an yi- kun riga kun yi ciniki ya ko yanzu shi wannan me yake nema a wajen jinai 60 ko 60 an gane da haka ba za a yi ka cewa daga baya ka dala ta faɗi ko kuma jine ya faɗi da Allah yanzu zan baka 40 da biyar tun da haka take a kasuwa yanzu zai yadda to yi sa aka ce in ka gane a haka kuka yi cinikin ka mai da cinikin in ba ka bayar ba ma kai ne a ciki
eh kamar mai ya baka kudin ka ka mayar a baka kuɗi na fasa wannan amma in ka yadda aka ci gaba a haka to ta yi kana 60 din kai wata ranka samu riba da koma ma 45 amma koyaushe kuma in ta kasa da ya kai ka kasa ba zai yi shi wannan abin da yake jira a kanka shi yasa aka ce yanzu in ma baka ci riba ba to dai kudin sun bata baka biya kudin ba kuma an yi ciniki ne tsakanin shi ga abin da ya siya ga kuma abin da ya siyar maka to abin da ya siyan maka din nan dai shi zaka dauka kamar masa ka ci riba baka ci riba ba faduwa kai baka faduwa dole dai shi wancan yake jira wai husabu lil ba'i arribuhu ala mashtarahu bihi ko ba ma wai kudin ba ma in ma da riba ko riba kai ya cire masa an gane ko kai da kasiyar ka ce to kai ga kudin ka dai ga su kuma mun yi jiniki ga riba ta da haka haka zaka ba da lalle kudi na ba kuma zancen bai masa ya masa rashin mutunci ba wani rashin mutunci haka dama an hana cinikin haka eh alama rabbahu almubta'u bisa ga abin da shi mai siyar da gaya dora masa riba diya ce dora masa riba haka za a yi kaga a farkon na abin zaka ga kamar ba wani abu ai ya za a yi haka tunda dai an san cewa da lokacin da ake cinikin tsakanin masalan dalar da jinin ai daidai suke ko to ya za a ce kuma ba a yadda ba abin da aka ɗauko illar aka ɗauko ɗaya dai ta yi shi darajarsa ba ta canjawa ɗaya kuma darajarsa tana canjawa wani darajarsa ta canja ka dole ɗaya zai shiga ciki na haka to kada a yi cinikin a haka a yi cinikin a cikin sumfin kuɗi iri ɗaya ta ga irin wannan cinikin da aka ya karya mutane da yawa ka yi lodi ka sai abu tsakanin kaza da kaza wannan kuɗin sun faɗi sai a zuwa wallahi to mutum kuɗinsu sun tafi kenan ba su dawo abin ɗaya mutu ya dawo barki yaushe za su ɗaga kuɗin su ɗaga su wakili ita shari'a in ta yi abu kawai a bishi
wajen nuna gida cikin abin nan kananan masu canjin yana wani wajen shawarar mai na cikin baki irin wannan canjin da ya zakan gare wa mai canjin ya faɗi wajen miliyan tamanin ya faɗi zuwa wani gari ya zakan gare wa wani
wajen da wani kaga su da iya cin kaza da ita waje to to wannan kenan qala malikun imam malik yace wa idza ba'a rajulun sil'atan to ga wani kuma ita ma fikahu idza ba'a rajulun sil'atan idan mutun ya saida idan wani mutun ya saida kayansa qamat alaihi mi'atu dinarin lil 'asharati lil 'asharati ahada 'ashara wanda kimar kayan nasa dinari 100 ne kimar kayansa da ya kimanta dinare ɗari ne amma lil ashari a hada ashara an fahimta ko so yake yi duk goma a bashi riba ɗaya yanzu a ɗari yana neman nawa kenan ɗari da goma ko a gani shi ne lil ahadi a hada ashara
ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينار Me?
دينارا na'am وقد فاتت السلعة na'am خير البائع فإن أحب فله قيمة سلعته يابا.
يوم قبلت منه mm.
إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم فلا يكون له أكثر من ذلك a to nan za a kawo kishiya da kishiya ne yanzu ba ya yi kimar cewa kayansa dinare 100 ba ne ba amma yana neman me riba ko ta goma kai ko to daga baya sai kuma ya bayyana a gare shi a shi ya yi batin lissafi kimar kayan ba tafi 90 ba dinare 90 an gane gashi kuma ya siyarwa da wani ya siyarwa da wani shi ma da ya siyan masa har ya siyar wa qad fatatis sil'atu to khuyira khuyira al-ba'i'u an bawa shi mai siyan watakan ah, wanda ya siya an bashi ah, an bashi zabi mai zabin aka bashi فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبلت منه in ya so ya karbi kimar sil'ar ranar da aka yi wannan mai ya karbi wannan kaya
إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع awwala yawmin sai dai in ya zamanto kuma kimar wata kan aksar min thamanin thamanin ladhi wajaba lahu bihi albayu sai aka je aka ga kimar ai ta nunku to yanzu za a bashi wannan kudin kuma A'a. an riga an yi ciniki masala akan dubu ɗari sai aka gano an yi kuskure a cikin cinikin sai aka ce to shikenan yanzu a je a bi dama ya kima kai abu da a je a bi yaya yaya kimar kudin take asali a kasuwa ranar ana zuwa sai aka samu 120 ne gashi kuma an yi cinikin a to da inda kudin sun hau to sai a dawo akan yacce aka yi wannan kimar ta farko ba za a saurari wannan kimar ta kasuwa ba an bayyanta ko inda da ya yadda ya siya shi ma wannan ya yadda ya siya an gane ku
fala yakunu lahu aktharu min dhalika fiza ba za a bashi sama da wannan ba wa dhalika mi'atu dinarin wa asharatu da namira shikenan farko me aka yi ba ɗari ya ce ba an gane ko ya ƙara kuma dinare goma a tsaya iya nan wajen don an ji an gano a kasuwa ranar matsalan ita kanta kayan ma 120 ne to a bar wannan zancen tunda an yi wancan ciniki na farko kuma ya yadda ya siya shi wannan shi ma ya yadda ya siyan masa to a bar shi a iya wannan
na'am ah, wa- wa ah, wa in ahabba duriba lahu ar-ribu wa ala 90 in kuma ya so wannan fa ana bawa shi wanda ya siya zaɓi ne an gane ko yawwa in kuma ya so yanzu kima kayan ba casa'in ba ne an gano to yanzu a dawo yanzu a dawo a kan kima casa'in ɗin nan ya ɗora masa riba an gane ko ya dawo masa yanan zai dawo masa da wani abu dole yanzu kimar casa'in in yana so a ƙara masa ɗaiɗai sai a ce yanzu me 99 ko a gani 99 zai ba shi kenan dinare 99 ko kuma zai dora masa tara akan 90 din zai mayan masa da nawa a gani ko zai mayan masa kenan da wani.
illa an yakuna allazi balaga salatuhu min ath-thamani aqalla min al-qimati sai dan ya zamanto illa an yakuna alladhi balagat sil'atuhu min ath-thamani aqalla min al-qimati sai dan in ta zamanto a wannan yacce aka kai wannan sil'ar kudin yacce aka kai kudin wannan sil'ar aqalla min al-qimati ne ya kuma sauka kuma kasa shi ma wannan kuma ba za a kuma duba da shi ba dai dole dai za a tsaya iya wannan kima din ala ayyi halin wanda ya riga ya sai da kaya in bai ci riba ba to ba zai faɗi ba wanda ya sai da kaya masalan ya ya ya ƙara ya ƙara shi ya kuskure maimakon ya ce kudinsa 90 ne zai ce 100 ne kaga zai dawo da wancan ko to wancan in ya zo ko dai aka da masa da kudinsa ko kuma yanzu masalan a je a tambayo a kasuwa dama ai an yi abin ne da kima a je a tambayo nawa ne ranar kimar ranar kaza sai aka je aka samo riba abin ya zama akalla sosai yanzu ya yi ƙasa sosai ma an gane ya yi ƙasa sosai to shi kuma wannan shi ma ya je ya siya zai faɗi ya ɗau kuɗin ya ba wancan dole dai kuɗin da aka yi magana na farko sai a bashi shi wannan ya haƙura da riba kwata-kwata shi kuma ya karba akan kudinsa da suka yi cinikin a yacce ake ganin kimar wacce take akallu tsaka-tsaki ba zancen riba a ciki na
fa yukhayyaru bil ladhi balaga salatuhu wa fi ra's malihi wa rizqihi wa dhalika 99 dinara faku yi ra sai a ba shi zaɓi fillabi balagat sil'atuhu a kan yaya sil'arsa take yaya ƙimar sil'arsa take ko kuma a'a wa fi ra'asimalihi wa ribihihi a dawo kan magana ta biyu shine yaya asalin yace sai kuɗi kayan kuma wace riba yake so ya sa akan kayan an gane ko mhm wazalika in an ce za a tafi akan haka kuma akan wannan nabi din to shikenan tayo kima kayansa tun farko 90 ne yanzu yana so kudinsa su fito mai tafi me ya fito riba ko akan 90 za a kara masa tara ya zama 99 kenan zai mayo da wancan kudinsa rago abin da ya kara masa to kuma masalan in shi ne kuma shi ma kuma bai lissafa daidai ba fa. yanzu ai ana magana ne akan wanda ya siyarwa wanda shi ne ko to in kuma shi da aka zo aka siya a wajensa ne shi ne za a magana aka sisi
قال مالك na وإما أردهم سلعة مرابحة idan ah, mutum ya sai da kayansa ciniki na murabaha
فقال ya ce قامت علي بمائة- بمائة دينار wannan kayan a wajena ma kima su takan dinari 100 ne ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارا sai daga baya da safe ga ai shi ma shi kansa ya siyo kayan ma dinari 120
خير المبتاع ne gane ko to kuyiral mubta'u an ba wa shi mai siyan kayan zabi فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم yauma قبضها me وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ ma baligan ma balaga in ya so bayar da ya sai kaya ba to in ya so yanzu ya kara masa ya ba shi kimar mai dinari 120 din wanda ya siyo ke abin da ya so kaga yanzu ya dawo masa da dinari 20 ko in kuma ba haka ba yanzu a zo dole sai ya kara masa ya ba shi kima kuma da ribar abin da ya dora masa duk kuma ya ci ribar ta kai an gane ko yawwa wannan daman asalin in ya zo ya samu kayan to ciniki ya tashi zai karɓi kayan ne ya ba shi kudinsa amma in ta zamanto kaya sun bata to ɗayan biyu za a yi ka ba shi ƙimarsa shi ne 120 ko kuma a'a ka ba shi ƙimas kayansa da kuma ribarsa iya ce sanya ribarsa akan kayansa ta yi yanzu dinare 132 yake ne ba an gane ko ta yi haka yake nema to sai ka ɗauka ka bashi illa an ya kuna نعم. إلا أن يكون أقل من إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي باع آه، الذي بتاع به السلعة to irin wancan ne shi ma Eh, sai ya zamanto sai dai in ya kasance wannan akalla min samanin ladibta a bihi as-sil'ata ya zamanto ai ƙasa da kuɗin da shi kansa ya sai da kayan ne ko ba garan ya ji ya sai da kayan shi ya siya ɗari ya siyar ɗari da biyar a shi asalin kuɗi
miliyan shi ne.
120 ne ana neman zama ya ba da ribar goma kuma a kan 120 to ya zai ya bayar
فليس له أن ينقص رب السلعة من To dai ya gane.
الثمن الذي بتاع به.
yanzu abin da ya sauka a kansa riba amma sai ya mai da kuɗi
Ya dace ya ci.
zai ce ba shi dama ɗan kasuwa ne falaiza lawanyu na kisa rabbar sil'ati min athamanin ladifta a bihi baya kansa a ce wai lallai wannan ba zai yi ba a ce ya tauyewa mai kaya uwa kuɗi ma ba ma riba ba an fahimta ku مم. لأنه قد كان رضي domin بذلك an riga an yi cinikin a haka ya riga ya yadda
وإنما جاء رب السلعة له الفضل kuma yanzu ala ayya halin dai shi rabbu salati mutum ya kaka kasuwa me yake nema fifiko yake nema ba kasa ba san bai ta ko to in bai fa samu fifiko ba dai kai ya kasa a bashi kudin sa
فليس في- للمبتاع في هذا حجة على البائع ne بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج ka gani ba falaysa lil mubta'i fi hadha hujjatu ba hujja akan wanda ya sai kaya akan wanda wata kan wanda ya zo ya sai kaya ga wanda ya sayar masa wanda ya zo ya sai kaya to ba hujja akan sa cewa ya koma wajen wanda ya sai wannan kaya cewa lalle sai ya cire masa wani abu ai shi ma yayi shi ma sai ya koma na gaba har dai a je a haɗu da asalin kuɗin Eh, matukar da ya siyan masa alal barnami bisa ga sifar kayan ya san kayan abinda aka siyan masa an siya kuma halas kenan
باب البيع على البران على البرنامج
Yanzu wanda yake ɗaukan kaya daga wata ƙasar da kawo wani misali ya siyar. To sai sanda za shi in ya kawo nan zai sa na shi riba. To sanda za su sai ka ce to kana so ya kawo maka kaza daga wurin kai za ka ba shi kuɗi daga nan ko ya soma da kuɗin shi in yanzu sai ka ba shi kuɗi to shi da ya zo shi shi ya tsammani kawai shi ya sa riba a cikin kayan da zai sayar dama kayan sayarwa ya zai sayar sai kai ka ce in yaji misali ya sai maka yaji uku ko yaji goma ya kawo ma to da ya zo da kayan sai ya lissafa kayan da ka ce ya ɗauko ma da shi sai ya lissafa da sauran kayayyakin shi gaba ɗaya da kayan da zai siya sai ya ce misali dirham dinai ɗari ɗari ne to kai ma da ka bincika sai dai ai ba dinai ɗari ɗari aka ci ba ce shi ya ƙara da riban shi sai ka dawo sai ka ce a'a ai ni kai baka da damar da zaka samu riba saboda ba kasuwanci muke da cewa ne ka so mini sauki
kamar sako ne da ba sauki shi ne sauki to shi shi ma yace a a shi dai shi yadda ya so kuma ya sa riba shi to yanzu a kan wani magana za a sa magana bici ta farko in sautu ya bashi ai ya san kuɗin da ya bashi ko masalan kayan nan a can ana ce da su 90-90 tunda ne na ga za ka je can to ga 90-90 an gane ku yawa sai ka tawo min da su
To sai- a haka suka yi eh a haka suka yi ya bashi kuɗin ya tafi eh amma bai ba shi kuɗin ba sai shi ya ce mishi a'a zan so da kuɗi na in to in na to sai sai ka bani zan to shi ya ya riga ya- ya je can can sai na ce to bari in tura maka kuɗi sai ce a ba shi ka turo min ba in na zo zan karɓa kai dai ba ka so a ci riba da kai masala eh tun da na ga China da alhan eh wallahi akwai abu biyu na farko idan mutum ka bashi sautu ya siyo ma kaya sai ya je ya siyo to in har kayan ba su zo ba baka da dama ka dora wa wannan wanda yake ka bashi sautin riba an gane ko ɗari ɗari ne ake sai da mayafai kawo min da guda goma ka ci ka siyo min guda goma sai da ya zo da kayan tsaf amma kafin ya kawo wanda ya bashi sautin an gane sai da kanka kai sai ka ce masalan ina son wannan mayafan
sai da aka ba su sai da kai da aka ba su ka ka je ka siyo sai ko ka san an san nawa ka siyo sai ko ɗari ɗari to ina son wannan mayafan to shikenan ban kuɗin nawa zai bashi ɗari ɗari zai bashi amma in ya ce a kawo min mayafa sai ya kawo masa hannu sai ya ce mai ciniki to sai ya ce ya sa masa riba an gane ko in ka ba mutum sautin kaya ya je ya siyo maka in kafin ka karɓa shi sai ya ga kayan shi yana siyo to ba za ka ɗora masa riba amma in bayan ka karɓa ne to shi yanzu ya shigo layin mabukata an fahimta ko dan haka ala ayya halin duk mutumin da ka bashi sauti ya siyo maka kaya ya je ya siyo to kuɗin da ya siyo in har ba a riga an karɓi kayan ba ake zo a siyar kuma shi za a siyarwa an gane ko to iya kuɗin da aka siyo shi za a siyar masa amma kawo kayan ya karɓa to yanzu yana da zaɓi in ya so ya rage maka istiƙala kenan yanzu ya- ya ya yi maka iƙala ko kuma ya yi maka bai ci riba ba in ya so kuma yanzu kaya suna hannunsa sai kudin da ya ce ya yanzu 110 goma nake so yana da dama an gane ko yawa amma sautu siyo min kaza da Allah a wajen da kake siyowa daman ta yi kuna mutunci ya gaya maka me ga yace ake siyo su kawo ai ba sai kami ci riba ba in an yi haka dama ai ba gubar amma aka yi cikin mu nawa kake sai da kayan ka kuwa da Allah in ka taho da su zan siya kaga shi yasa kansu cikin duhu ko an gane Mhm. ka kuma aje a ciniki irin cinikin dabbar da muka yi jiya
amma kan wala kudin da kake kuma wurin da kayan mai misali na misali kudin da ya wasu kudin mota ko kudin jirgi aka biyan shi daga inda ka zama sana aka zo da shi na'am a yi ma na yana da ishin da zai fada kan kudin kayan aiki wallahi shi yasa suka ce sautu ai ba aike ba misalin yanzu an yi aike ai sai an baka kuɗin zuwa ko amma misalin sautu da ka karɓi kuɗi na da baka karɓi kuɗi na ba za ka je ka faka kayan nan naka. an gane ko shi yana cikin babul ma'rufi kawai kyautatawa yana cikin babin kyautatawa amma in kayan suka yawa fa sai an yi kima dole wannan kuma ya koma kasuwanci musamman ma an gane cewa kai daman baka iya zuwa wajen sai dai ka mutum da ne za su tafi ka ce ga sautu su sun gane kuma zuwa kake ka kasa wannan kaya to kuma sai ka dinga fitar da su an gane ko ala wagara akwai wagara da wasu yan sautu ne suna nan da yawa kasuwa in dai za a ce su za a tafi da kudin su an ba sa yadda su ƙara komai ko kuma shi ma yana kare rikici da yawa na
babul bayi alal ba ma babin sai da abu bisa ga barnami shine an san sifar abin a cikin dila an gane ko Mhm, wannan katan guda 20 ne a ciki ga kuma sifar shine barnami kala malikun na'am al'amuru indana fi qaumi yashuruna sil'ata al-bazza wa ar-raqiqa a lamarin da yake a wajenmu game da jama'a ya shitaru na sila wanda suke siyan kaya tufafi ne ko kuma bayi fa yasma'u bihi ar-rajulu sai wani mutum ya ji kai ka je ka siyo kun je kun siyo ku uku ne sai kuka haɗu kuka siyo dila an gane ku kuka je kuka kawo kuna kawowa sai wani daga ciki mutane sai ya ji cewa a ai an kawo kaya sai ya zo ya samu ɗaya daga cikin ku
fa yaqulu li rajulin minhu ya ce da ɗaya daga cikin su al-bazzu alladhi ishtarayta min fulani mm, qad balaghatni sifatuhu wa amruhu a kayan ku da aka ce kun siya kun siye shi daga waje kaza ko a wajen wani- waj- a wajen wani labari ya tadda ni cewa kayan sufar kaza ne kuma kudin su kaza ne an gane ko
fa hal laka an urdihaka fi nasibika kaza wa kaza ko yawa ka gani fa hallaka yanzu kana so da Allah baka bani kayan ba in je in karbe su amma ta yi masalan kai ka siyo su dubu ɗari ɗari ne an gane ko kana neman masalan riba ta dubu goma goma ko yanzu ga dubu goma goma ka kai ni bari in je in karɓi kaya in zama abokin musharaka wayancan mutanen sai mu karɓi kaya
fa yaqulu na'am sai ce a ba komai aiki ka kuɗin kawai fa yurbihuhu fayyurar bihuku
na'am wa yakunu sharikan lil qaumi a ya ba shi ribar ya zamanto shi yanzu ya zamanto ne a abokin tarayyar wa'incan mutanen
na'am ba da an ce rabi hagu shi kansa ya mai ya ci riba an fahimta ko an ce rabba hagu kuma ya dora wani riba za a wasu nuskokin za ga rabi hagu suke sa na'am na'am fa yurbihuhu wa yakunu sharikan lil qaumi makanahu maimakon sa shi da zai je ya karbi kaya da suka siyo shi ya sai da nasa kaga ko wanda daman kaya ana da dama a sai da su kafin a karba to sai ya zamanto to fa idza nazara ilaihi da ya je ya ga kayan
kara'ahu qabihan sai ya ga kayan musimar ba
wastaghla ya ga shi riban ma da aka dora masa ta yi tsada to dai cinikin yana kansa an gane ko saboda dama an gaya masa ga yace kayan sai ko ta yi da ya je an ce masa ai high target ce ko ingila ce an gane da ya je i- ita din ya gani yacce take da kuma yanayin yacce kudin suke da adadin amma sai ga kalar shi bata burge shi ba. an gane ko yawa ganin in kuma ga kala wa- masalan bata burge ka ba ai zai iyo ka gama kamar amma tsada ne ma dan haka a dawo mana a- a rage ma wani abu to wannan dai shi ya ju an gane ko na dama ai dila ba a bude ta ne a sayar ko haka ake sai da ita Mhm. sai dai sharadin ta ka san me ka siya
qala malikun ma malik yace zalika lazimul lahu sai ya dauka a haka ya bi kasuwa wala khiyara lahu ba wani fihi.
zabi a cikin wannan a cikin sa idza kana bata'ahu ala barnamajin wasu fatin malumatin matsakar ya siye su akan ga wata takarda da an dora akan kayan kuma ya bude kayan ya ga haka suke kuma sifar da ya faɗa ya ga gata ita ce kayan ga sunansu ga kuma adadinsu ga su kuma kamfaninsu da yau shi yana gani yanzu in an kai su kasuwa ba su ake yayi ba to wannan zai zo rawar da suke yayin wannan sa su su karɓa irin wannan amma dai ciniki yayi qala malikun sir rajul yaqdamu lahu asnafun min al-bazzi mutum ne sai ya kawo dangogin tufafi kala-kala kasuwa ya zo da su kasuwa wa yahruruhu as-suwam aswamu masu tai masu so su sai kayan duk suka zo suka kewaye shi wa yaqra'u alaihim barnamajahu ya ce to kaga waccan dilar kaza da kaza da kaza ne a ciki waccan dilar kuma kaza da kaza da kaza ne a ciki an gane ko duk ya karanta musu abin da yake cikin wayannan diloli
wa yusammi lahum asnafan min al-bazd bi ajnasihi hanya
ahu wa yaqulu fi kulli ajl fi kulli ajlin kaza wa kaza milhafatan basariyatan ka gani yace da yace yace da su kuma fi kulli idilin a cikin kowace dila game da kowace dila yace da su kaza wa kaza kaza da kaza ne adadi a ciki na daga mayafi wanda yake da ake zuwa da shi daga basra wa kaza mayafi ne dan basra kuma kalarsa kaza da kaza da kaza ne a adadinsa kaza da kaza ne an fahimta ko kaga ya riga ya gaya musu aiki
wa kaza wa kaza raqatan sabiriyatan ko kuma riga wacce take is sama wacce take ana sa ta a sama an fahimta ko wacce take daga ana zuwa da ita daga sabiriya ita kuma ita ce a waccan dila gata nan kaza da kaza adadinta zar'uha kaza wa kaza rigan ma fadinta ma ya kai kaza da kaza mutum ya ga kuma irin wannan fadin yake so an fahimta ko sai ya ce a bashi wa yusammi lahum asnafan min al-bazd bi ajnasihi yadda ya gaya musu nau'o'i na tufafi da kuma kowane jinsin tufafi ya gaya musu an fahimta ko waya kulu sai ya ce ishtaru minni ala hadhihi sifati wanda ya ga zai siya ya siya akan wannan sifar amma ba ma buɗe dilin na dai gaya muku gashi duk abin da yake ciki
fa yashtaruna al-a'dala kowa ya kama dila ya siya ala ma wasafa lahum a bisa ga abin da ya sufanta musu thumma yaftuhuna bayan sun buɗa fa yastaghluna sai suka ga wannan ayan musu tsada wa yandamuna suka yi nadama wadda nan nadamar fa ta yi kai abin da kake so ka gani duk hankalinka ka san ɗan adam da buri ya sai dila yana ta so ya ga abu wanda yake shi tunaninsa yake kayyala sai kuma ya ga wannan ba shi sayu ba shi in ya kai su kasuwa ba Allah ya ce zai shiga da wuri ba amma dai shi din ne an gane ko
qala malik Imam Malik ya ce- zalika lazimun lahu sai su dauka haka idan kana mu muwafiqan lil barnamij in har ya zamanto ya dace da yace ya gaya musu tun farko allazi ba'ahum alaihi abin da barnamij wata kankan adadin da kamfanin da an gane ko
qala malikun na malik yace wa hadha al-amru alladhi lam yazal alayhi an-nas 'indana wannan shine lamarin da mutane ba su gushe ba suna kansa yujizunahu bainahum suna ganin ja'izi ne a tsakaninsu abu ne wanda yake halal a tsakaninsu idza kana al-mata'u muwafiqan lil barnamij in har ya zamanto kayan sun dace da takaddar abin da aka yi stamp a cikinsa wa lam yakun mukhalifan bai lahu zamanto ya saba ba in ya saba sai ka mayar ai ba shi na siya ba wannan kamfanin ma ni ba shi kace mun ba an gane ko amma kamfanin ne adadin ne shi dai yana ganin launin bai masa ba to wannan sai ya hakura kuma ya bi kasuwa da shi alhamdulillah